أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 22 قوة الربيع الأول hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1441 wanda ya yi daidai da 20 ga watan 11 shekara ta 2019 miladiya amma yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na aqidatu tahawiyya wallafar babban malami ainihin wato abu ja'afar al-tahawi rahimahullahu ta'ala wannan kuma ina ganin shine darasi na biyar ko na shida a cikin maimaici da muke yi na wannan littafi ko mun tsaya wala wato a aqida ta 120 wala ghinan anillahi ta'ala tarfata ainin wa man istaghna anillahi tarfata ainin faqad kafara wa sara min ahli al-hayy ina jin kama a nan muka tsaya ko malam nan ne ko na'am wallahu yaghdab yawwa shine kan gabar kenan eh qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wallahu yaghdab wa yarda la ka ahadin min al-wara aqida ta 121 ita ce wallahu yaghdab Allah ta'ala yana fushi wa yarda kuma Allah ta'ala yana yarda la ka ahadin min alwara sai dai fushin Allah ba irin fushi bane na ababen halitta yarda irin ta Allah ba yarda bace daidai da irin yardar ababen halitta kamar yanda ababen halitta daban ubangiji ta'ala daban to haka fushin Allah ba irin na ababen halitta bane haka yardar Allah ba irin yardar ababen halitta bane ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرد في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان mala yake cewa aqida ta 122 shine wa nuhibbu ashaba rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam muna kaunar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yanda a wancan karan mun karanta abinda malamai suka faɗa game da wa ake nufi da sahabi sahabi shine kamar yanda malamai suka ce shine wanda ya yi imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga manzan Allah ya yi imani da shi kuma ya mutu akan musulunci wannan shine sahabi da haka a wannan ta'arifin ko da mutum ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam matukar bai imani da shi ba ba za a kira shi sahabi ba haka idan mutum ya ga annabi ya yi imani da shi amma daga baya daga baya ya yi ridda wannan shi ma ba za a kira shi da suna sahabi ba da aka sahabi sai wanda ya cika waɗannan abubuwa guda uku na farko ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam na biyu ya yi imani da shi na uku ya kuma mutu akan addini kan musulunci to wannan shine ainihin wato sahabi da haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna da yawa sannan wasu sun fi wasu martaba da daraja akwai as-sabiqun al-awwaluna akwai al-ansar ma'ana akwai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan makka waɗanda suka riga karban musulunci akwai kuma wayanda ake kira al-ansar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yan madina wayanda su kuma suka taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam suka zama masu masaukinsa lokacin da ya kaura daga makka ya koma can sannan a cikin 'yan makkan su ma hawa-hawa ne akwai khulafa'ur rashidun guda hudu wayanda sun fi kowa matsayi a cikin sahabbai su ma kuma a cikin su abubakar ya fi kowa a cikin su sannan sai umar sannan sai uthman sannan sai aliyu radiyallahu anhum wannan abubakar ya fi kowa daga shi sai umar sai uthman sai ali waɗannan guda hudun kuma sun fi ragowar sannan a cikin su kuma gaba ɗaya sahabban akwai 'yan badar su 313 su kuma suna da fifikon daraja sama da ragowar sahabban da ba su je badar ba sannan akwai kuma waɗanda su ma suna da wata martabar wayanda su kuma ana kiransu ahlu bai'atul ridwan ahlu bai'atul ridwan su kuma sun kai dubu ɗaya da wajen ɗari biyar wayanda suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a a dutsen ainihin wato a dutse a wajen ainihin wato sulhu hudaybiya to waɗannan su ma suna da fifikon daraja sama da ainihin abin nan sannan wayanda suka zo suka taimaka suka yi yaƙi kafin a yi hijira to suna da fifikon daraja sama da waɗanda sai daga baya suka zo suka yi imani suka yi suka yi jihadi suka taimaka abin nan duk da gaba su suna da daraja amma waɗancan sun riga sun fi waɗannan fifikon daraja a dunkulansu duk muna son su da 'yan makkan da 'yan madinan da ƙananan da manyan da masu fifikon daraja da waɗanda ba su kai su duk gaba ɗaya sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam mu a aƙida mu babu wani bare a cikin su ba wanda muke ki a cikin su duk muna kaunar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala nufarridu fi hubbi ahadin minhum kalmar wala nufarridu idan an yi shadda wala nufarridu akwai kuma wala nufridu in muka karanta shi da wala nufarridu ba ma yin sakaci fi hubbi ahadin minhum a cikin kaunar ɗaya daga cikinsu ba ma sakaci muna ƙoƙarin bibiyar tarihinsu muna ƙoƙarin jin kyawawan ayyukansu muna nema musu gafara muna ba su kariya muna tare mutuncinsu ba mu yadda a zage su ba mu yadda a ci zarafinsu ba ma yin sakaci wajen kaunar ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam dukkaninsu in mun karanta shi da wala nufarridu idan kuma mun karanta shi wala nufridu fi hubbi ahadin minhum to ba kuma ma shige iyaka wajen kaunar ɗaya daga cikin su muna kaunar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya gwargwadon da shari'a ta ce mu kaunace su ba ma ba su matsayin manzon Allah ballantana mu kai su matsayin Allah shine wala nufridu fi hubbi ahadin ba ma ganin saboda kaunar da muke wani cikin su mu ce ya zama Allah ko kuma mu ce ya zama annabi ina fata gane saboda mutane sun kasu gida uku akwai waɗanda sun yi sakaci wajen kaunar sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kuma waɗanda ainihin wato sun yi azarbabi sun wuce iyaka game da kaunar sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kuma waɗanda suke sun tsaya tsaka tsakiya su wayanda suka yi sakacin cikin sakacin ne har suke ganin sahabiwa na bi kyauta ba sahabiwa na ba shi da kirki su zagi wasu ma daga cikin sahabban akwai kuma wayanda su suna ganin kaunar sahabban har sun wuce iyakar da ake so a tsaya har ma suna ganin sahabi yayi kama da Allah suna ba shi wani matsayi irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga duk waɗannan guda biyun kuskure ne da haka mu kam ba ma yin sakaci ba kuma ma wuce iyaka wajen ƙaunar sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wala na tabarra'a ko wala na tabarra'u min ahadin minhum ba ma barranta daga ɗaya daga cikinsu babu wani wanda ya taka mana ko ya zama mana a cikinsu ballantana mu ɗauki karantsa na mu ɗora masa ba wani wanda a ambace shi mu ji kamar an tsira mana allura babu wani cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da an ambace shi za mu ji tsikar jikinmu ta tashi ba wani cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da an ambace da an ambace zamu cewa wannan ba ruwan mu da shi ba mu da ba wani a cikin sahabbai da muke yi wannan wa nubidu man yubiduhum sannan mu ba ma san duk wanda baya son su duk wanda baya kaunar sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu ba ma kaunarsa ba muna kin sa bane dan shi shi shi wani ne a'a sai dan ya suffantu da wata suffa da annabi ya ce duk wanda ya suffantu mu ki shi da aka yaƙi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yaƙi abokanan zaman manzan Allah yaƙi sojoji da karan da suka mara manzan Allah baya suka je suka yi jihadi yaƙi sirkan manzan Allah wanda manzan Allah ya aura musu ya auren musu yaƙi mamudin manzan Allah wanda su ne suka dinga zaman masa mamushi a matsayin sa na liman yaƙi sahabban da su ne suka dinga tallafawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da dukiyoyinsu da lokacinsu da da komai nasu yaƙi abokan annabi sallallahu alaihi wasallam wayanda suka tallata wannan addinin suka yaɗa shi a duniya bisa wannan ba ma sansa dan ya nuna cewa ba mai kaunar addini bane domin ya ce duk wayanda suka kafa addinin nan ya zage su ya ce baya son su to in har mutum zai tattara waɗannan sahabbai duk inda ka ga an kai musulunci su suka kai shi kuma duk wata ya ayyuhal ladina amanu da Allah ya saukar da su ake a karan farko ƙur'ani da ɗumuɗuminsa a kansu ya dinga sauka su suka karanta shi su suka haddace shi suka karantar da ɗalibai har ya zo zuwa gare mu da aka duk wanda ya ce baya son su baya son musulunci kawai ba kuma ya san manzan Allah shine a takaice kawai da haka ya faɗa sai ya hutar da kowa maimakon ya tsaya rara gefe maimakon ya kalli mai wato ya ce yana ƙin mai gidan nasu gaba ɗaya to abin zai man nauyi shi sa sai ya makale sai taba wani cikin wannan sahabban ya duba wani yau ya ce ai ya danyi wani kuskure bai kyauta ba yayi kaza yayi kaza gobe kaji ya ce kaza gobe kaji ya ce kaza ana nan an kyale shi manzo Allah yake so ya taba domin shi ya karantar da su shi ya ba su tarbiya in ya ce ba su da kirki to waye koya musu rashin kirki yanzu ba su yake tuhuma ba malamin su yake tuhuma a ce kowa ya tara almajiransa ya karantar da su su gane amma sahabbai ne kadai annabi ya karantar da su ba su gane ba ina fata an gane shi ne wa nufi gizo man yi gizo hom mukan muna kin duk wanda yake kin su wa bi ghairi alkhairi yadhkuruhum haka da duk wanda in zai ambace su ba da alheri ba to shi ma ba ma san sa wala nadhkuruhum illa bi khairin mu kuma in ka ji mun budi baki game da wani cikin sabon annabi to ba za mu ambaci komai ba game da su sai alheri domin ko da akwai kurakurai a cikin al'amuransu ba mu ce babu ba amma alherinsu ya rinjayi kuskurensu daidai ɗinsu ta rinjayi rashin daidai ɗinsu alherinsu ya rinjayi sharrinsu in har akwai kuskure a cikin rayuwarsu to daidai ɗinsu ya fi kuskurensu yawa a babin adalci ko duk wanda kirkinsa ya fi rashin kirkinsa yawa mai kirki ne da haka ba za mu ambace su ba sai da alheri wa hubbuhum dinun kuma mu a wajenmu ƙaunar sahabban manzan Allah addini wa imanun a wajenmu ƙaunar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam imani wa ihsanun kuma mu a wajenmu ƙaunar sahabban ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ihsani wa bughduhum kufrun kin sahabban manzan Allah mu a wajenmu kafirci wa nifaqun kuma munafurci ne wa duguyanun kuma ketare iyaka ne عقيدة دليل عشرين لأكو ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه مومنا تبتد كليفا بايا وفات منزان الله da farko halifan farko muna tabbatar da kalifanci ga sayyidina abubakar radiyallahu anhu in kai kuma kana da wani halifan ba shi ba ka je can ka rike shi mu dai kalifan wannan al'umma bayan rasuwan manzon Allah sayyidina abubakar shine na farko in ka ce baka yadda ba wannan ka je can kai ta amfani da rashin yadda ka mun yadda shine khalifa na farko tafdilan lahu saboda fifiko da yake da shi akan ragowar mu a aqida mu mun yadda Abubakar falalarsa ta fita kowa cikin sahabbai annabi ya nuna karara hadisai masu yawa wa taqdiman ala jami'il umma da kuma gabatar da shi akan gabaki ɗayan al'umma ko rashin lafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam da zai bar duniya ya nuna abubakar ya fi kowa domin ai sauran duk suna nan da ya gaba zai iya sallah ba ya ce a ce abubakar ya ja mutane sallah har yarsa tana cewa abubakar yana da zuciya mai taushi yanzu ya gaba kai bane a tsaye kai shi zai sallah kuka zai ta yace muru ababakarin falyusalli bin nas nace ku ce abubakar ya ja mutane sallah kuma ya zo yana jan sallar wata rana aka ce annabi ya buɗe labule ya ga abubakar liman ga kuma sauran sahabbai mamu aka ce ya yi murmushi sannan ya saki labule ya koma in ka ce ba shi ya fi ba waye ya fi thumma li umar bin al-khattab radiyallahu an sannan muna tabbatar da kalifanci ga sayyidina umar dan khattab bayan sayyidina abubakar yanda suka taho a jeren nan mun yadda da wannan jerin ba mu da matsala da wannan jerin kuma su ma ba su da matsala da wannan jerin a cikinsu babu wanda yake ganin an danne shi shi ya kamata ya zama na farko aka tura shi ya zama na biyu ko ya zama na uku ko ya zama na ƙarshe babu sai masu karambani ne suke ganin ba wani bane ya dace wani ne kuma duk suna nan lokacin da aka naɗa sayyidina abubakar khalifa har sayyidina ali ya yi mubaya da sai ya ja tanga ya ce shi shi ya fi kamata shi ne ɗan cikin gida shi ne kaza shi za sai zama khalifa amma bai ba ya mara duk gwamnatin da aka yi a cikin kalifancin sayidina abubakar da shi aka yi sannan bayan sayidina abubakar zai bar duniya ya danka kalifancin al'umma ga sayidina umar kuma ba wanda ya ja duk kowa ya yi mu baya a har da sayidina ali shi ma kuma da shi aka yi gwamnati in sayidina abubakar bai kyauta ba har da sayidina ali a ciki don suna ciki in sayidina umar an ce bai yi gwamnati daidai ba to har da sayidina ali shi ma yana ciki sannan aka zo lokacin sayyidina Uthman bayan an soki sayyidina Umar radiyallahu an ya tara shura ya hada kwamitin shura mutum shida duk kuma gaba ɗaya mutum shidan nan alhamdulillah duk tun annabi yana raya ya ce yan aljanna ne ba wanda ake tuhumarsa da son zuciya ko son rai ko kaza duk gaba ɗayan su ɗaya bayan ɗaya annabi ya dinga lissafa su ya ce duk yan aljanna ne kai ba a ma san ina kake ba a wani gida kake ba wanda ya sani amma tun suna duniya da haka wa'annan mutanen shida sayyidina abu um sayyidina umar yace to ku je ku tattauna a tsakaninku ku zabi ɗaya ya zama khalifa mun karanta lokacin hukuntuna uku suka janye suka bawa uku guda uku suka ce mu mun hakura suka bawa mutum uku kuma kowa yace zai bada ƙuri'a saka mutum ɗaya da haka wannan yace ya janye wa wani shi ma wannan yace ya janye wa wani wannan shi ma yace ya janye wa wani da haka sai ya zama to suka zama mutum uku su ma cikin mutum ukun akwai sayyidina Uthman akwai sayyidina Ali sannan akwai ainihin wato Abdurrahman bin Auf Abdurrahman bin Auf yace shi ma ya janye aka bar sayyidina Uthman da sayyidina Ali yace to yanzu ni ne ƙuri'a ta raba gardama duk wanda na dangwala wa ƙuri'a ta shike ya ja kowanne gefe kowa ya cancanta a cikin ku kowa sahabin annabi ne kowa annabi ya bar duniya yana mai yarda da shi yanzu kai in na sa wa kwana ƙuri'a ban sa ma ba za ka bi shi ya ce ƙwarai kwa ai duk manufar iri ɗaya ce mu addinin ne ya dakata ko ya samu tasgaro ba maso ba irin mulki bane na yanzu kawai ka san ba kama cancanta ba ga wanda ya fi dacewa ka zo ka kashe kuɗi ka yi maguɗi don ka hau saboda duniya kawai ake yiwa da abin da za a samu da danna talakawa da za a yi amma su ba wannan a cikin kamus ɗinsu babu addini kawai suke kallo ya sake koma wajen wannan ya ce kai ma in na dangwala ma ƙuri'a in na dangwalawa da ban sama ba za ka bishe ce me zai hana bayan ya ji wannan sannan aka ce ya dinga bi gida-gida cikin garin madina kowane gida sai ya kwankwasa to ga 'yan takara mutum biyu ga sai na usman ga sai na kowanne ya cancanta kowanne mutumin kirki kaiwa kake ganin za ka dangwala ƙuri'a ka ya tara majoratin ƙuri'a suka ce sayyidina usman bisa wannan da yardar mutane shi sa ba wanda ya ja tinga aka zo aka tabbatar da sayyidina Uthman kuma har da sayyidina Ali shi ma ya zo yi mubaya kowa ya san ai sayyidina Ali jari ne ba wanda zai yi masa ya sa shi abinda ba daidai ba ya zo kuma aka yi aka yi taimaka sayyidina Uthman aka yi gwamnati da lokacin da sayyidina Uthman shi ma aka kashe shi kalifanci ya koma hannunsa to wannan jerin yadda abin ya taho ba a samu tsegumi da cece ku ce ba tsakaninsu sai daga baya duk wani tsegumi da kaji ya biyo baya bayan sun gama rayuwarsu lafiya lau suna girmama juna suna yadda da junansu suna auren ainihin 'ya'yan juna suna mu'amala ta komai sannan aka samu wa'annan fitintinin da hayaniya da har ma gaza ta shigo da haka mu mun yadda cewa bayan sayyidina abubakar sai sayyidina umar radiyallahu anhu allah ya kara masa yadda bayan sayyidina Umar thumma li Uthman radiyallahu anhu sannan sai sayyidina Uthman Allah ya kara masa yadda thumma li Ali bin Abi Talib sannan muna yadda da kalifancin sayyidina Ali dan Abi Talib Allah ya kara musu yadda wa humul khulafa'ur rashiduna in kana jin ana khulafa'ur rashiduna babu wasu cikin sahabbai su su hudun nan su ne annabi ya ambace su ya rada musu suna khulafa'ur rashidun alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin al mahdiyyin min ba'di hadisi ingantacce annabi ya ce ku rike sunnata duk inda kuka ga nayi ku yi sannan ku rike sunnar wannan kalifofin na guda hudu akan shirya suke wal'a'immatul muhtadun kuma su ne jagorori al-muhtaduna wato shiryayyu masu shiryawa wa innal asharatal ladina sammahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa basharahum bil janna kuma hakika sahabban nan guda goma yan goma wa'anda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace su daya bayan daya wa basharahum bil janna yayi musu albishir dan aljanna nashhadu lahum bil janna mu ma mun shaida yan aljanna ba mu da ja manzan Allah ya ce ‘yan aljanna ne kai kuma waye kai ka ce kai baka yadda ba an fahimta da aka mu a aƙidan mu dukkaninsu abubakar umar Uthman, ali sa'ad sa'id abu ubaida abdurrahman bin auf zubair bin awam abu amir abin nan su su goma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ‘yan aljanna ne da aka muwa mun shaida yan aljanna ne alama shahida lahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa shaidar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musu wa qawluhu wa qawluhu alhaq kuma maganar manzon Allah gaskiya ce la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha in ba Allah ne ya wahayin yan aljanna bane manzon Allah ba zai karamba ne ce yan aljanna bane da aka muna da yaqini cewa Allah ne ya bashi labarin cewa waɗannan sahabban da guda goma duk yan aljanna ne wahum su ne ga su abubakrin wa umar wa uthman wa ali wa talha shi na bari ɗazu talha wa zubair wa sa'ad wa sa'id wa abdurrahman bin auf wa abu ubaidata bin aljarrah su ne guda goma ka rike suka haddace suka sa wa ƴaƴanka wayannan sunayen dan kan sunan ya bata dama abubakar ya riga ya shiga cikin al'ummar musulmi ba wanda ya sai kankare shi umar ga su nan bila adadin ko wannan masallacin ma ga su nan muna da su da yawa an fahimta sayyidina Uthman duk gidaje in ka shiga ga sunan sayyidina Ali da masu ma duk ga sunan da aka sunayen nan wannan sa sunan yana daga cikin abin da ya rage daga cikin haƙƙin da sahabbai suke da shi akan mu dinga rada wa ƴaƴan mu sunayen su dinga rada wa ƴaƴan mu sunayen su daina tafiya wani kakale kakalen sunaye ga sunaye waɗanda daraja kan daraja suna da ita sun samu shaida daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ko dan ɗanka shi ma ya ɗosano irin falalarsu da irin darajarsu da irin irin aikin da suka yi sa wa ɗanka irin wannan suna wa huwa aminu hadhihi al-umma shi ko wannan abu ubaidah bin al-jarrah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma har kambe masa yace shine aminin wannan al'umma domin manzon Allah yace kowace al'umma tana da amintacce amintaccen al'umma ta shine abu ubaidah amir bin al-jarrah radiyallahu anhum ajma'in Allah ya kara musu yadda ga baki ɗayan su ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق أكيدة تدريد عشرين دبيار ومن أحسن القول دوان دي كوتة تلفزي ومن أحسن القول دوان دي فدو مغانا مي كوت fi ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kalma mai kyau yayi kyakkyawan ambato game da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi tahirat ya faɗi kalma ya kyautata lafazi ga matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tahirat tsarkakakku min kulli danasin daga kowane irin datti ya tsarkake su ya yi magana mai kyau akan matayen iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa zurriyatihi sannan ya kyautata lafazi ya faɗi magana mai kyau game da zurriyar gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam almuqaddasina waɗanda aka tsarkake su min kulli rijisin daga dukkan wata najasa faqad bari aminan nifaq wannan ya kubuta daga munafurci duk wanda kaji in zai faɗi sahabban annabi yana faɗan magana mai kyau akan su in zai ambaci iyalan gidan manzo Allah zai faɗi magana mai kyau har ma ya ce radiyallahu anhunna duk wanda zai ambaci wani cikin zurriyar gidan manzo Allah zaka ji ya faɗi kyakkyawar kalma game da shi wannan ba shi ba munafurci ya kubuta daga munafurci amma duk wanda kaji yana wasu ƴan tsokane tsokane da wasu ƴan rara gefe yana dan kokarin ya shigo gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya waro su cikin matan ya jefa musu wata tuhuma to wannan akwai munafurci akwai element na munafurci tattare da shi wa ulama'u salaf min as-sabiqin wa man ba'dahum min at-tabi'in ahlul khair wal athar wa ahlul fiqh wan nazar la yudhkaruna illa bil jamil wa man dhakarahum bi su'in fa huwa ala ghairi as-sabil mala yace aqida ta 126 wa ulama'u salaf malamai magabata na wannan al'umma minas sabiqina daga waɗanda suka gabata wa man ba'dahum da waɗanda suka biyo bayan su minat tabi'ina daga cikin tabi'ai ahlul khairi ma'abuta alheri wal athar malaman hadisi wa ahlul fiqh da malaman fiqh wan nazar da bincike la yuzkaruna to ko su ba ma sahabbai ba malaman wannan al'umma su ma ba a yadda a ambace su ba illa bil jamil sai da kyakkyawan ambato magabata malamai na wannan al'umma da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa su ma cikin malaman fiƙihu ne malaman hadithi ne malaman tafsiri ne malaman tarihi ne su ma la yuzkaruna a aƙidar mu ba a ambatansu illa bil jamil duk wanda kaji yana cin zarafin malamai yana cin mutuncin su to ya sauka daga manhaji da koyarwar ahlus sunnati wal jamaa a aqidar su duk yanda malami ya ba daidai ba ba ma'asumi bane malami ba masumi bane baya nuna malami ya zama annabi yana iya daidai yana iya kuskure kuma a babin adalci kullum ana kallon kirkin mutum da rashin kirkin kuskurensa da daidai din idan daidai ɗinka ya rinjayi kirkinka za a baka credit cewa kai mutumin kirki domin babu isma sai ga annabawa su kaɗai ne aka ce ba sa tuntuɓe ba sa kuskure ba sa yin ba daidai ba amma har sahabbai duk da kasaita su sun yi kurakurai to ballantana malaman da za su biyo bayansu da haka in kana tunanin so kake ga malami baya kuskure karami da babba kowane iri to naɗa man rawanin annabta kai shine gaskiyar magana so kake ga malami kwata-kwata baya kuskure baya tintibe baya ba daidai ba to rawanin annabta ne ka naɗa masa da haka malamai in sun yi kuskure kuskurensu baya zamantowa hujja ba kuma amfani da kuskurensu da daidai ɗinsu ake amfani saboda sun ce matsalar taɓa malami taɓa saƙon da yake ɗauke da shi ne shi abin da ya kamata ka kalla shi Allah ya taimaka ba shi za ka kalla ba saƙon da yake ɗauke da shi domin in ka ruguza shi ka ruguza saƙon shi sa ya ci albarkar sakon ba wai don shi a karan kansa don shi fari ne ko shi baki ne ko shi dogo ne ko shi gajere ba ba shi yasa aka ce ka saurara masa ba a'a ya ci albarkacin sakon da yake dauke da shi na hasken ilimi kada taba shi kuma ya sa sakon da yake dauke da shi shi ma ya faɗi ƙasa abinda ake so ka kula da shi kenan shi sa ba a ambatansu illa bil jamil sai da kyakkyawan ambato wa man zakarahum bi su'in dukkan wanda ya ambace su da mummunan ambato fa huwa ala ghairi sabil baya kan tafarkin annabi da sahabbansa wala nufaddilu ahadan min al awliya ala ahadin min al anbiya alayhim assalam wa naqulu nabiyyun wahidun afdalu min jami'il awliya aqida ta 127 wala nufaddilu ahadan mu a aqidan mu ba ma fifita wani min al'auliya daga waliyai ala ahadin akan ɗaya min al'ambiya daga annabawa alaihi musalam wa na mu a aƙidanmu ma muna cewa nabiyun wahidun annabi ƙwaya ɗaya tak a fudalu min jami'il auliya ya fi dukkan waliyan duniya wannan ita ce aƙidanmu ba wani waliyi da ya kai matuƙa ya kai wata irin martaba da wato ya kai wata martaba da daraja da ya fi annabi babu shi in duk aka tattara waliyan duniya gaba ɗayansu ba su kai annabi guda ɗaya ba balle su bi shi wadda ita ce aƙida ingantacciya wali babban mutum ne amma bai kai annabi ba Allah ta'ala ya sanya kowa da matsayinsa a ajiye kowa a matsayinsa kar kaunar wani wali ya sa ka bashi matsayi na annabawa kamar yadda annabawa ababen kauna ne amma duk da kaunar da za ka yi musu an ce ka ba su matsayin Allah kowa da iya inda aka ajiye shi kana daga annabi ka kai shi matsayin Allah ka bar musulunci abinda yahuda suka yi uzairu kenan wa qalatil yahudu uzairu ibnullah wa qalatin nasara almasih ibnullah wannan shine abinda suka samu matsala suka daga darajar uzairu suka bashi matsayin Allah su kuma nasara suka daga matsayin annabi Isa suka ce Allah ne annabi isa ranar tashin alkiyama har sai da ya zo yana ta bayani ni fa ba ni ne ce su ce su sabon a an ta kulta lin nasu ta khiduni wa ummi ilahin min dunillah kai ne kace su rike ka da kai da mahaifiyarka su dinga bautata muku su bar Allah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub annabi isa yayi tawi wa Allah bayani wallahi Allah ba ni bane ban ce su bautata mun ba na ce musu ni ma bawa ne a gare ka kaza ka duba annabi isa shi ma sai da aka sa yana ta bayani ya wanke kansa daga bautar da aka yi masa da aka duk matsayin annabi bai kai Allah ba an fahimta haka duk matsayin wali bai kai annabi da aka karka kamba ma waliyin ka ka ɗaukaka shi ka ba shi matsayi a dinga ganin yadda kake martaba shi kake kimanta shi kake sauraron zancensa ba ka sauraron zancen manzan Allah in ka samu wannan ka samu matsala da aka mu a aƙidar mu shine annabi guda ɗaya ya fi dukkan waliyan duniya wa nu'minu bima ja'a min karamatihim وصح عن الثقات من رواياتهم sannan mun yi imani a ƙida ta 128 mun yi imani bi ma ja'a da dukkan abin da ya zo min karamatihim na karamomin waliyai mun yadda waliyan nan fa akwai na gaskiya fa kuma mun yadda cewa suna da karamomi Allah ta'ala ya girmama su ya ɗaukaka matsayinsu don mutane su san ba ordinary mutane ba ne ya ba su wasu karamomi da an gani sun bayyana ta hannayensu cikin sahabban manzan Allah akwai waɗanda suka dinga nuna karamomi mun babba da misali lokacin da muka zo karatunmu na farko da muke sharhi mai yawa sayyidina Umar ya nuna karama domin ya tura rundunar yaki shi yana Madina ya ga za a yi musu kwantan bauna yana Madina ya kwalla wa kwamandan kira yana Madina ya gaya masa su kuya a bayan dutse kuma Allah maɗaukakin sarki cikin karamar da yawa sayyidina Umar ya ɗauki muryar sayyidina Umar daga Madina ya kai ta can sai charab a kunnan kwamanda sai suka ji kawai sayyidina Umar yana ya sariya aljabal ya sariya aljabal sariya shine kwamandan yakin buya a bayan dutse za su yi muku kwantan bauna kawai sai aga ya janye sojojinsu suka buya a bayan dutse bayan sun dawo Madina da aka suka ce su suna suna can kawai ne suke cikin muryar sayyidina Umar ana yana ba su direction cewa su buya a bayan dutse kuma wannan shine ya birin Allah cikin hikimarsa ya kubutar da rundunar wannan ga karama ce ka yi magana daga nan a jika a Kaduna ba ta waya ba misali a ga wannan sai dai karama ce magana yanzu nan ka yi ta daga nan amma wanda yake wani gari ya ce ya ji ba mafarki ba ba waya kai masa ba wannan kaga karama ce ta sayyidina Umar radiyallahu anhu da sauran sahabbai da suke da karamomi ga kuma wani cikin tabi'ai ba ma sahabi bane tabi'i ne amma manzo Allah ya faɗi cewa yana da karama waithul qarni waithul qarni har manzo Allah cewa sahabbai in kun haɗu da shi ku sa yi muku addu'a bawan Allah ne yana da mahaifiya yayi tsantsar biyayya ga mahaifiyarsa wannan biyayya da yawa mahaifiyarsa ya zama wali sayyidina Umar ya dinga lalubarsa aka ce za mu zo ma da shi ya ce a'a ba magana za ku zo mun da shi ba ina yake ni zan je in same shi manzo Allah ya gaya mana mun gan shi mu sai mana addu'a da aka akwai waliyai na gaskiya kuma karamomi sun tabbata ingantattu ta hanya ingantacciya daga gare su to daga baya ne kuma da san duniya ya shiga cikin al'amuran mutane sai ake da'awar walittaka ta ƙarya kuma ake da'awar karamomi na ƙarya to shi sa dan a tantance tsakanin tsaba da tsakuwa shi sa ake so a gaya maka akwai auliya rahman akwai auliya shaitan shi yasa kuma Allah ta'ala duk ya faɗa haka a cikin alkurani shi yasa wani abin nan shekul islam ya yi littafi ma alfurqan baina auliya rahman wa auliya shaitan alfurqan baina auliya rahman wa auliya shaitan da haka mun yarda da cewa karamomin waliyai na gaskiya gaskiya ne wa saha an thiqati min riwayatin kuma ya inganta daga amintattun mutane na ruwayoyinsu da aka samu cewa suna da karama ba ruwa ba karamar da bata da isnadi kawai a ce ga wani yayi kaza yayi kaza me isnadin maganar bata da isnadi akwai wa'anda akwai isnadi mai inganci ta hanya ingantacciya da yazo cewa wani ya taba nuna karama a zamanin sa wani ya taba nuna karama a zamanin sa wa nu'minu bi ashrati sa'a aqida ta 129 mun yi imani da alamomin tashin alkiyama min khurujid dajjal na bayyana dujal wa nuzuli isa ibn maryam da saukar annabi isa dan maryam alaihi salam min samai daga sama wa nu'minu bi tulu'i shamsi mun yi imani da hudowar rana min magaribi ha daga mafadarta wa khuruji dabbatil ardi mun yi imani da bayyanar wata dabba a ban kasa min mawdi'iha daga gurin da za ta fito ina ne ina ne Allahu ta'ala alam amma dai za ta bayyana daga wani guri kuma za ta zo ta dinga magana tana wa mutane wa'azi wannan duk suna daga cikin ashratu sa'a alamomi ne manya manya jigajigai na alamu na tashin alkiyama bayyanar dujal saukar annabi isa hudowar rana daga yamma ko mafadar rana sannan bayyanar wannan dabbar alamomi ne guda goma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya lissafa su yace duk alamomi ne ƙananan manya na tashin alkiyama akwai kuma ƙananan alamomin tashin alkiyama sun fi guda ɗari wala nusaddiqu kahinan wala arrafa sannan mu a aqida mu aqida ta 130 ba ma gaskata boka ko da abin da yayi din ya tabbata gaskiya ne ba ma gaskata shi wala arrafa haka ba ma gaskata arraf dan duba wannan ba ma gaskata su ba ma zuwa gurinsu ba ma hulɗa da su ba mu yi imani da duk abin da suka zo da shi ba mun kafurce musu la nusaddiqu kahinan wasu sun bambanta tsakanin kahin da arrab wasu suka ce kahin shine mai bada labarin abin da ya wuce arrab shine mai bada labarin abin da zai zo wasu kuma suka ce a kahin shine mai bada labarin abin da zai zo arrab ya bada labarin abin da ya wuce da haka dai kusan abubuwa ne guda daya duk masu da'awar gaibu ne abu ya faru ba a sanya aka yi ba mai ya faru boka ya ce kaza ne ya faru ai da wane da wane da kaza da kaza da kaza shi ne ya faru ko da gaskiya ya gaya ma sunansa boka wani shi kuma shi kuma arraf shi ne wanda zai gaya ma gaibin abin da zai faru cewa tafiyan nan taka auren nan naka kasuwancin nan naka abin da ka sa a gaba nan babu nasara ko ran da zaka tafi ba sa'a ka bari sai ranar kaza su ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ci kadzabal munajjimuna walau sadaqu manzo Allah ce yan bugun kasa da masu ilimin taurari sun yi ƙarya ko da gaskiya ko da gaskiya ta bayyana da gare su da haka wannan shi ma yana daga cikin annobar da take damun da yawa cikin al'ummomin mu musamman mata musamman mawadata manya musamman yan yan siyasa musamman masu sarakuna da sauran makamantan irin waɗannan za ga galiban suna ta'ammuli da arrab ko kahin yana ba su sa'a yana ba su labarin wasu abubuwa wanda kila za su dinga samun nutsuwa da wannan labarin sannan kuma yana ba su wani labarin wanda abubuwan da za su faru kuma ya gaya musu ga matakin da za su yi don ka abin ya faru ko su kauce masa shi sa suke yawan ta'amuli da wannan duk abin da mutum ko kansa ya ji yana ciwo sai ya je ya same shi malam yau na tashi kaina da yana ciwo a a sai an tashi tsaye akwai miyagu bayan shine babban mugu an fahimta ya kwashe maka 'yan canjin kaya lalibe ma imaninka kuma ya baka haka ta wani mai sai da magani ko ka warke ko ka warkar da ni shi sunan tallan maganinsa ke ko ka warke ko ka warkar da ni an bayyanta yawwa in ka ba shi kudi shi kaga ya warke kar kuma ya shi kenan Allah ya ce maka an ka warke shi kenan baka warke ba shi ya ka warkar da shi da haka wannan shine da haka waɗannan su ma suna daga cikin abubuwan da ba mu imani da su ba ba mu yarda da su ba ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنه na 131 ba wato wala nusaddiqu kuma ba ma gaskata man yadda'i shay'an duk wanda ke da'awar wani abu yukhaliful kitaba was sunna da ya saba wa alqur'ani da sunna wa ijma' al umma da ijma'in wannan ijma'in malamai na wannan al'umma duk wanda ya zo da wani abu da sunan addini ya saba wa alqur'ani ko ya saba wa sunna ko ya saba wa ijma'in malamai to ba ma gaskata shi kuma wannan da'awar mu a wajen mu ƙarya ce duk wata da'awa da mutum zai zo duk wata guguwa ya zama akwai ta a cikin alkur'ani in guguwa ta taso muka duba qur'ani babu ita babu ita a hadisi babu ita a ijma'in malamai to ba za ta samu gurbin shiga ba mu a aqidan mu wa naral jama'ata haqqan wa sawaba wal furqata zaygan wa azaba aqida ta 132 mu muna ganin dunkulewa tsintsiya maɗaurinki ɗaya gaskiya ne kuma shi ne daidai mu dunkule gaba ɗayanmu mu mulmule mu zama tsintsiya maɗaurinki ɗaya a ƙarƙashin rumfar ƙur'ani da sunna bisa fahimtar magabata in ajiye ra'ayina ka aje na kan ajiye fahimta ta in ajiye ka ajiye fahimta ka duk gaba ɗaya mu tattaro ƙur'ani ya mana bayani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani in haƙura da na bayanin ka haƙura da naka bayani duk wanda alkur'ani bai gamsar da shi ba hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ba su gamsar da shi ba to me zai gamsar da shi kuma dan haka duk abinda kuma za a yi kokarin a kawo shi hada kan jama'a ba zai hada ba abinda kawai zai hada kan jama'a qur'ani da sunna saboda su kadai ne ba yi sabani ba kansu kowa ya yarda da alkur'ani duk ko wanda kaga yana da tacewa da qur'ani shi dama baya maga baya cikin mu ba da shi muke magana duk wanda kaga yana da tababa game da manzancin manzan Allah shi ma ba da shi ake magana duk musulmi na gari ya yarda da qur'ani ya yarda da manzan Allah to abinda aka yarda da shi shi zai hada kan mutane ba abinda aka yi sabani ba ni na yarda kai baka yarda ba wal furqata rarrabuwar kai zaigan wannan karkacewa ne ba daidai bane wa azabun kuma azaba ce rarrabuwar kai yana kawo azaba domin abinda za mu iya cin masa ko kuma a kasa keta mu game da abokanan adawanmu to idan muka rarrabu yanzu ai abinda yake faruwa ke da aka gano cewa irin abinda bahaushe ya ce sai bango ya tsagi yanzu duk inda aka ga an shiga cikin al'ummar musulmi to da ɗan gida da ɗan gari ake cin gari amma da zara an ce mun dunkule kawai wannan yana da wata fahimta da ni ba ni da ita to sai a haɗa kai da shi sai a yaƙe ni ni ina da wata fahimta da shi ba shi da ita in wani ya zo sai ya mara mun baya sai mu yaƙi wancan musulmi da ya kamata ya zama wayayye ya san inda aka dosa yanzu har kafiran duniya duk abin da suke kenan su jawo wasu su ba su kuɗi su ba su makamai su je su afka yan uwansu su yanzu sun ma daina zuwa su yaƙi mutane da kansu suna zaune a gida kawai yadda su jawo wasu rababbun musulmi a yi musu barbarar tunani a ba su kuɗi suna cikin halin haula ida ba kenan a ce ga ajandar da ake so su je su yada kenan kawai su zo su farwa yan uwansu musulmi su ta kakkashewa kaga dara ta ci gida kenan da aka rarrabuwa kai musiba ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo hadisai masu yawa da ake nuna cewa mu dunkule mu zama tsintsiya madaurin ki madaurin ki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi almu'minu lilmu'mini kalbunyan yashuddu ba'dahu ba'da mumini dangane da dan uwansa mumini kaman gini ne wannan yana karfafa wancan wancan yana karfafa wannan wannan yana karfafa wannan a wata ruwaya kuma yace misal misalin mumini da dan uwansa mumini kamar jiki ne guda daya idan gaba ɗaya ta kamu da ciwo ragowar ma sai ta amsa haka ake so mu zama amma da zarar an taba ni ka ja ba ni taba kai aka taba ba dama muna da kare-karen maganganu waɗanda wasu sun ci karo da addini in jifa ya tsallake kan kaya fada kan kowa in gemun dan uwan ka kama da wuta shafawa naka ruwa duk waɗannan karin magana ne da yake nuna kowa ya ta kansa kawai to da zarar an zama al'ummar musulmi ta zama ba haɗin kai an rarrabu to an samu matsala Allah madaukakin sarki ya tattare kawunan mu guri guda akan gaskiya wa dinullahi fil ardi was sama'i wahidun wa huwa dinul islam qala Allah ta'ala إن الدين عند الله الإسلام نتريد التلاتين دا أكو الدين الله أبايا كسا والسماء دا كما سما واحد قدائين تك الدين الله أسما دا كسا قدائين وهو دين الإسلام شيني الدين المسلم kuma Allah ya gaya ma duk abin da ka rungumo mun ba shi bane ba zai karba ba wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya rungumo wata fahimta ya tattaro wani addini ya rungumo wata aƙida da ta saba da ta musulunci Allah ba zai karɓa ba addini da Allah ya sani shine musulunci wa wata ayar kuma ubangiji ta'ala ce wa raditu lakum al-islam dina musulunci kawai ne yadda ya zama muku addini to shi kuma addinin musulunci wani irin addini ne tsakatsaki shi yasa sai yace wa huwa bainal guluwi wat taqsir wa bainat tashbih wat ta'til wa bainal jabr wal qadar wa bainal amn wal iyas wani irin addini ne matsakaici ne hatta ta fuskar aqida wa huwa bainal guluwi addini ne matsakaici yana tsakankanin wuce iyaka wat taqsiri da kuma sakaci ba addini ne na sakaci ba ba kuma addini ne na wuce makaɗi da rawa ba matsakaicin addini ne wa baina tashbihi wa ta'dil a abin da ya shafi siffofin Allah addini ne wanda yake matsakaici yana tsakankanin kamanta Allah da abin halitta da kuma kore siffofin Allah mun karanta a can baya ma'ana addini ne wanda ya yarda Allah yana da siffofinsa kamar yadda ya faɗa cikin alkur'ani manzo Allah ya faɗa cikin hadisai ba tare da kamanta wannan siffofin na Allah da siffar ababen halitta ba ba kuma tare da kore su ba ka ce Allah ba shi da sufa iri kaza bayan ya tabbatar a cikin alkur'ani da aka addini ne wanda yake tsakatsakiya tsakanin tasbihi da ta'dil wa bainal jabari wal qadar sannan addini ne wanda yazo ya shiga tsakiya tsakanin jabariyanci da qadariyanci jabariyanci mun sha karantawa shine waɗanda suke da aqidar duk abin da kai Allah ne ya tilasta ka kai ba ka da zabi kamar yadda na sha ba da misali yanzu zuwan ka masallaci baka isa ka ki zuwa ba a daidai wannan lokacin tilas Allah ya so ya Allah tunda ya tilasta maka sai ka zo ko da da ka taho ka yi niyyar ka bauɗe ka yi wani waje baka isa ba tunda masallacin na aka so Allah yake so ka zo sai ka zo haka wanda ya tafi yanzu yana gidan magajiya shi ma ba yanda zai Allah ne ya tirsasa shi ya matsa shi kawai ya tafi gidan magajiya ba kaga wannan ayin gurbatacciyar aqida ce akwai kuma su kuma kadariya su kuma kadariya suka ce a kawai komai kai kai ne ba ruwan Allah ka zo masallaci kai ka ga dama baka zo masallaci ba ganin dama kai ka samu kuɗi kai ka ga dama ka talauce kai ka ga dama ka samu lafiya kai kaga dama ka yi imani ganin dama ka ne ka kafurce kai kaga dama ba ruwan Allah to kaga wannan ita ba akida ce wadda rami za ta kai mutane to addinin musulunci tsaka tsakiya ne iko gaba ɗaya yana hannun Allah amma ya sauwa kowa irin nasa ya fayyace ya ce kaza daidai ne kaza ba daidai ba ne kuma ya ba ka zaɓi ko ka zaɓi daidai ko ka zaɓi ba daidai ba shine tsaka tsakiya ba addini ba ne wanda ya yarda da jabariyanci ko kadariyanci wa bainar amni wal iyas sannan addini ne tsakatsakiya tsakanin amuntuwa da kuma yanke kauna ma'ana shi addini ne wanda baya so ka amuntu da cewa kai dinnan mutumin kirki kai dinnan aljanna zaka kai dinnan Allah ba zai maka azaba ba Allah ba zai kama ka ba saboda kai ka yarda da cewa kai nagartacce ne to addini ne da bai yarda ka ba wa kanka wannan taskiyar ba kar ka ba wa kanka wannan identity ɗin ka dinga ganin kai aina Allah ne kai salihin bawa ne kai nagartacce ne ai ba za ma ka taɓe ba aljanna za ka shiga ba ma yadda za yi Allah ya maka azaba saboda kana sallah kana kaza a'a Allah ta'ala baya son ka shiga wannan layi sannan addini ne da kuma baya so saboda kai ba daidai ba da yawa ka dinga ganin kai Allah ma ba zai gafarta ba gara ma ka karasa rayuwarka a haka kayi ka tobara da yawa kayi ayyukan asha da yawa kana kawai kana ganin kawai laifukan nan gaskiya Allah ba zai gafarta su ba bari kawai ka ci gaba haka to wannan shi ma halaka ne wancan na farkon halaka ne wannan na biyun shi ma halaka ne to wanne ne ba halaka ba shiga tsakiya kadaran kada har kana ta kyawawan ayyuka kana kyautata zaton Allah in Allah ya karba insha Allah mutum sai ya tsallake amma fa al'amarin Allah to amma karba din to wai ki sani ko ba karba ba ma to so in ba a karba ba kaga kuma ya mutum zai yi to wannan shine abin da ake so ka zama ka dinga tafiya a rayuwarka a haka kana yin iya bakin kokarin ka kuma kana tsoron to so da an karba ko kuma dai ba a karba ba ba ka da tabbacin inda dai an da kana dai sa ran an karba amma ba kana tsoron in ba a karba ba kuma da matsala to wannan yanayin ya zamanto kana wannan yana maka waigi ta nan wannan yana maka waigi ta nan kana tsakiya kamar yadda muka karanta a sharhin da muka yi na farko ka saukar da muka yi littafin na farko malamai suka ce amma in mutum ya zo gargara rayuwa ta yi nisa mutum ya zo mutuwa to ya rinjayar da bangaren kwaɗayi da sa rai sama da bangaren azaba da tsoro amma in kana raye a duniya so ake ka tafi kamar fumfuken tsuntsu daidai wa daida tsoro 50 kwaɗayi da sa ran rahamar Allah 50 haka za ka dinga tafiya kar ka ɗauki kwaɗayin rahama gaba ɗaya ɗari bisa ɗari ba ma ka tsoro kwata-kwata in an zo ana maganar azabar kabari ana maganar tashin alkiyama ana maganar waɗanda Allah zai fushi da su kana jin kai ba da kai ake magana to kaga karin jayar da wani bangare ke sannan kuma kar kuma ka yanke kauna kwata-kwata in an zo ana maganar aljanna ana maganar rahamar Allah da gafara ka dinga jin kawai da wasu ake ba da kai ake ba kai laifinka ya hu karfin wannan addinin musulunci yana tsakiyar waɗannan aƙidu miyagu guda biyu ba ha za dinuna wa a ce ƙaduna zahiran wa batina malam abu ja'afar al-tahawi ya ce wannan littafin da kaji mun karanto aƙida ɗaiɗai har 134 abin duk da kaji mun karanta a littafin wannan shine addinin wa a ce ƙaduna wannan ita ce aƙidanmu abin da muka ƙudurce kenan duk inda kaga alu suna wannan ita ce aƙidansu in ma bai sani ba to ya je karanta wannan shine abin da ake nufi ba wai da'awa ba ce a baki wannan shine addinin mu wa i'tiqaduna wannan ita ce aqidan mu zahiran wa batinan ciki da waje wa nahnu bara'un ila Allah kuma mu mun barranta da Allah zuwa ga Allah min kulli man khalafa alladhi dhakarnahu wa bayyanahu da duk wanda ya saba wa abin da muka ambata ko muka bayyana shi a wannan littafi wa nas'alullaha ta'ala muna roƙon Allah ta'ala an yi sabbita na alal iman Allah ya tabbatar da mu akan imani wa yahtima lana bihi Allah ya sa mu cika da imani wa ya'sima lana min al-ahwa muna roƙon Allah ya tsare mu daga san zuciya al-mukhtalifa daban-daban wal ara al-mutafarriqa muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu daga ra'ayoyi waɗanda suke rarraba kan mutane wal mazahibur radiya muna roƙon Allah ya raba mu ya tsare mu daga mazhabobi na halaka mithlul mushabbaha kaman irin mazhabar mushabbaha masu tashbihi kamanta Allah da abin halitta wal mu'tazila da mu'tazilawa wal jahamiyya da jahamawa wal jabariya da jabariyawa wal qadariya da qadarawa wa gairihim da wasunsu min alladhina khalafu sunnah daga waɗanda ƙarara aƙida su ta saba wa sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wal jama'a ta saba wa jama'ar musulmi wa halafu dalala kuma sun kulla ƙawance da bata wa nahnu minhum bara to wayannan ire-iren waɗannan mazhabobin ba ruwan mu da su wa hum indana dullalun kuma mu a wajen mu wayannan mazhabobin duk bata wa ardiya kuma halakakku ne wa billahi al-isma tsarewa daga barin kuskure ya tabbata ga Allah Allah ka tsare mu daga fadawa kuskure wat tawfiq dace daga mankatar daga Allah yake Allah ka datar da mu wannan shine karshen littafin insha Allah abinda muka faranta muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe wajen bayani ko fassara ko sharhi Allah madaukakin sarki ya gafarta mana muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara mana ƙaunar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da sahabbansa da iyalan gidansa gaba ɗaya muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tashe mu tare da su waɗanda kuma suke ba hakan ba muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya shirye su Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya kuma nuna mana ƙarya ya ba mu ikon guje mata subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk insha Allah sai an ɗan huta kuma za a bada littafi daga ya danganta insha Allah ya